إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna shaidar godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjid Da'wat wal Irshad a nan anguwar Cité Dipité domin ci gaba da karatun littafin muna Khulasatu Nurul Yaqin a majalisinmu mai taken manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne madubin rayuwar musulmi a wannan shi ne darasi na goma sha ɗaya a wannan ranar ta lahadi sha shi daga watan zulqa'ada hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 idan ba a manta ba a wancan karon mun tsaya a ardarsu sabe inda muka tsaya akan kulasatu sanati saniya ma'ana takaita bayani na abin da ya faru a shekara ta biyu ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan resume ne takaitawa ne za mu karanta shi kai tsaye sai mu shiga a cikin sabon darasi malam ya ce fi sanati saniyati hadasat ghazwatu waddana wa buwati a shekara ta biyu ta hijira yaƙi na waddan ya abuku wa buwat da kuma yaƙi na buwat wal ushaira da kuma yaƙi na ushaira wa badrin al'ula da yaƙin badr na harko wa ƙarƙaratil kadri da kuma yaƙi na ƙarƙaratil kadri wa lam yakun fil jami'i harbun sai dai gaba ɗayan wa'annan yaƙukan ba a gwabza ba a wa fiha hadathat ghazwatu badrin al-kubra kuma a cikin dai wannan shekarar ce babban yaƙin badar ya afku idh kharaja ar-rasulu liya'tari da'iran li quraish a yayin da manzon Allah ya huta dan ya tare wasu fatake na quraishawa wa ma'ahu 313 rajula a tare da shi akwai mutum 313 ولما علمت قريش بخروجه لوكتين da quraishawa suka ji labarin fitowar manzon Allah da cewa zai je tauribi dukiyarsu da take tare da Abu Sufyan arsalat 650 rajulan sai suka tura mutum 650 don su tare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqatalahum ar-rasul sai manzon Allah ya yaki waɗannan mutanen hatta hazamu har sai da suka faɗi wa kutila minhum saba'una aka kashe mutum saba'in daga cikinsu wa kusira saba'una kuma aka kama mutum saba'in daga cikinsu walam daga cikin musulmai kuma ba a kashe kowa da fashe mutum goma sha hudu wa kan hattama rasulu alfida'a alal abriya manzon Allah ya dora ya wajabta ‘yantar da kai gaba ga wanda suke mawadata mana a cikin wanda aka kamo a wajen yakin duk wanda suke mawadata sai aka ce to sai sun biya sannan a sake su faftadatuhum quraishun sai quraishawa suka ‘yantar da ‘yan uwansu da aka kamo amma fuqara fa fida'uhum ta'limu subyan al-madina amma su kuma talakawa wanda ba su da mai biya musu mai fansar da su tohon sarsu shine su koyar da yara ƙanana na madina alƙira'ata wal kitaba karatu da rubutu wa fi hadhihi sanati hadathat ghazwatu bani qaynuqa kuma a wannan shekarar dai ne yaƙin banu qaynuqa ya afku wa hum qaumun min yahudin madina banu qaynuqa wasu mutane ne daga cikin yahudawan madina khanul ahda wanda suka saba alƙawari da aka yi da su na zaman lahiya fahasarahum rasul wa taradahum min al-madina sai manzo Allah ya kiwaye gidajensu ya kore su daga Madina wa fiha tahawwalat al-qibla kuma a wannan shekarar da yake shekara ta biyu ta hijira aka juyar da al-qibla min bait al-maqdis ila al-ka'ba daga masallacin Qudus zuwa Ka'ba wa furida sawm ramadan kuma a wannan shekarar aka farlanta azumin ramadan wa zakatul fitri da zakar hudda kai zakar kono wa zakatul amwal da zakar dukiyoyi wa sunnat salatul idaini kuma aka sunnanta sallar idi guda biyu wa tazawwaja aliyun bi fatima kuma a wannan shekarar ali ya auri fatima wa umruhu 21 sana shi a lokacin ali yana dan shekara 21 wa umruha 15 sana ita kuma fatima a lokacin tana ɗan shekara goma sha biyar wa fiha dakalar rasulu bi aisha kuma a wannan shekarar dai ce manzon allah ya shiga da aisha mana aka kawo mishi ta a gida bayan ɗaura aure tana ɗan shekara bakwai wa sinnuha idza ka tis'u sanawati a lokacin da aka kawo mishi ita a gida tana ɗan shekara takwas ɗan shekara tara وفي هذه السنة توفيت رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كما أولنا شكرا ديتي رقية إرما إيكين ألا ترسو ألا إيمة رحمة wannan shi ne a takaice darasin da muka yi a baya kenan takaitawar shi ne muka ji yanzu za mu shiga a cikin sabon darasi a darsu thamin darasi na takwas a sanatu thalita min alhijira shekara ta uku ta hijira ma'ana wannan darasin zai a gaya mana wasu daga cikin abubuwan da suka abu a shekara ta uku ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghazawatuha za a muna bayanin yakokin da suka abu a cikin shekarar wa qissatu da'fur wa islami da kuma kissar wani mutum da ake ce ma da'fur da kuma labarin musuluntarsa في السنة الثالثة من الهجرة الشكرة أكو تهجرة حدثت غزوة غطفان ياكن غطفان يا أبو وغزوة بحران لياكن بحران وغزوة أحد لياكن أحد وغزوة حمراء الأسد تكم ياكن حمراء الأسد ولم يكن حرب إلا في أحد amma gaba ɗayan wannan yaƙoƙin ba a yi haɗa ba in ba yakin Uhud ba shi ɗaya ne aka gwabza yakin ghazwatu ghaffan abinda yasa aka yi ghazwatu ghaffan yakin ghaffan خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة غطفان لمحاربة عرب أرادوا الغارة على المدينة ماذا الله يهو تزوى ياكن غطفان دنيا دنيا كر وسلا رباوا دسوك سوسو كاو فرمكي أمدينة mana wasu larabawa ne suka haɗu ƙauyuka daban-daban da nufin su kai farmaki su yi kwantar bauna ga madina to sai manzon Allah da shi labari sai ya huto dan ya tarbe su tun bushiro gari ba falamma sami'u bi khurujir rasuli sallallahu alaihi wasallam harabu ila ru'usil jibal lokacin da suka ji labarin cewa manzon Allah ya huto zai zo ya isko su harabu sai suka tsere ila rukusil jibali suka haye akan duwatsu khawfan min almuslimin dan tsoron musulmai falamma sami'u bi khuruj wa hadatha anna ar-rasul alayhi salatu wassalam nasa'a thawbahu kuma ya abuku a cikin wannan lokacin an yi daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hidda kayansa li yujaffifahu min matarin ballahu dan kayan su bushe sakamakon ruwa da ya yi isa akan hanya warta hata ta shajaratin sai ya kwanta yana hutawa ƙarƙashin wata itanya wal muslimuna mutafarriquna musulmai sun rarrabu ma'ana a cikin wannan yakin suna akan hanya bayan sun dawo aka yi ruwan sama to kayan suka yi sai manzo Allah ya hudda kayan shi na sama ya shanya su don su bushe sai ya kwanta a ƙarƙashin wata itanya sauran mutane kuma suka kama wurare daban-daban shi aka bar shi wuri guda shi kaɗai fara'ahu arabiyyun ismuhu ta'thur sai wani ba ƙauye ya ga manzon Allah shi ba ƙauyen sunan shi ta'thur fa aqbala ilayhi bi sayfihi sai ya fuskanci manzon Allah da takobinsa hatta waqafa ala ra'sihi hasi da tsaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai yace man yamna'uka minni ya muhammad ya kai muhammad waye sai ya hana in kashe ka fa qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace Allah Allah shi ya isa ya hana ka kashe ni fa asaba ar-rajulu haibatun wa khawfun sai wannan mutunan haiba da tsoro suka kama sa haiba shine kwarjini kwarjini na manzon Allah ya kama sa da tsoro sai makarkata ta kama sa fa saqata as-sayf min yadihi sai takobi ya wadi daga hannunsa fatanawalahu rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki takobin wa qala sai ce man yamna'uka minni ya da'tur to kai waye sai ya hana in kashe ka ya kai da'tur faƙala la'ahad ya ce babu wanda ya isa kaga bambancin tsakanin musulmi da kafuri ko in musulmi ne kai mai imani waye ka sai kashe ka waye ka sai in kashe ka sai ka cewa Allah to amma shi kun baya da Allah da zai ce shi isa ya hana faƙala sai ce la'ahad a babu wanda ya isa ya hana in kashe ka kashe fa'afa anhu rasulu sai manzon Allah ya yi masa fa aslama a wannan lokacin sai mutumin ya musulunta wada'a qaumahu lil islami sai kuma kira mutanansa zuwa ga musulunci wa hawwala Allahu qalbahu min adawati rasuli sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya juye zuciyarsa daga kiyayya da adawar da yake ma ma'aikin Allah wa jam'in nasi li harbihi da kuma tara mutane dan yaƙar manzon Allah ila mahabbatihi zuwa ga soyayya ta manzon Allah wa jam'in nasa lahu da kuma tara mutane don su zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da ya kasance daga cikin makiya manzon Allah daga cikin masu tara mutane zuwa a yaƙi manzon Allah amma yanzu ya kasance daga cikin masoya manzon Allah daga cikin ma masu kira zuwa ga aso manzon Allah a bishi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa a dare daya Allah kan yi baturi أسئلة تنبوي ما الغزوات التي حدثت في السنة الثالثة ونياقوني نسوك أبكو أشكرة أبكو تهجرة لماذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة غطفان دم يسامز الله يوم تزوى يكن غطفان ماذا عملوا لما سمعوا بخروجه ميسوكي lokacin da suka ji labarin manzon Allah ya fito zai tinkare su kenan wawatsewa suka yi ko ma za hadatha fi hadhihi al-ghazwa me ya afko a cikin wannan gazwa a cikin wannan yaki shine wannan mutunan da asur da yaso ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darasin da zamu doka a wannan gabar shine husnul thiqati billahi ta'ala shine kyautata yarda da Allah madaukakin sarki shine athiqa ka yarda da cewa Allah madaukakin sarki zai baka kariya Allah madaukakin sarki zai baka sa'a a cikin abin da kake yi da yawa daga cikin abin da yake jayo addu'o'i mu ba su karbuwa shine rishin thiqa rishin tabbacin cewa Allah zai karba muna ana gane da kyau ko kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan da a ce baya da thiqa da wannan mutumin ya dauki takobi ya dora masa ya ce masa waye isa in kashe ka da bai yadda da Allah ba ya ce Allah a ba zai ce ba amma da yake yana da tsika yana da tabbacin cewa Allah zai ba sa kariya sai ya ce Allah to don haka mu ma duk abin da muke a ciki mu yarda cewa Allah zai ba mu cin nasara duk jarabawar da muka gani ko kada mu hidda tsammani la tai asu la taqnatu min rahmatillah ana gane da kyau kasuwanci ne kake yi to kai da cewa Allah zai baka sa'a a ciki duk matsalolin da za a rika gani kada wannan su hidda maka tsammanin rahamar Allah a cikin kasuwancin da kake yi kana fama da talauci ne kana ta nema ta ƙiya kada ka hudu tsammanin cewa wataran Allah zai mi wataran Allah zai mi Allah zai wadata ka wannan shine kira shine al-Imam Shafi'i yake cewa dangane da nuna muna yake da suna tawakkali da yaƙinin cewa Allah zai azurta mu sai yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa aqantu anna Allah la shakka raziqi fa fi ayyi shay'in tadhhabu an-nafs hasratun wa qad qassama ar-rahman rizq al-khalaiq yace ni na dogara da arziki na ga Allah yace na tabbata da Allah wanda ya halicce ni zai azurta ni yace dan me yasa hankalina zai tashi akan abinci alhali kuma wanda ya halitta ya yi alkawalin kowace halitta da abin da za ta ci kenan dai a da yake da suna bakin da Allah ya tsaga ba zai hana masa mi ba ba zai hana masa abin da zai ci ba haka kuma masu karin magana suke cewa idan da rabon kura a takobi to sai a sai da takobin a sayo akuya ba su kun gane da kyau ba takobi kura tana iya cin shi amma in aka sai da shi aka so akuya za ta iya cinye akuya to shi ne ma'anar mismi hausa suke suna muna anan idan dai da kaddara za ka ci to biyan da za a yi ce ka ne biyan da za a yi ce ka ci rabon kwato baya hawa sama a darsu tasiya darasi na tara ghazwatu uhud yakin uhud yakin uhud yana ɗaya daga cikin yakoki mafi shahara a musulunci kuma mafi mamaki da kuma mafi tashin hankali ba a yakin da ya tashin hankali ba kamar yakin uhud za ku shi a cikin darasin kurujun rasuli sallallahu alaihi wasallam fitar manzon allah zuwa yakin rujuul munafiqina dawowar munafukai amrul rasuli sallallahu alaihi wasallam umarni da manzon allah ya yi wa natijatu mukhalafatihi da kuma bayanin sakamakon saba ma umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharajat quraish li muharabati almuslimina quraishawa sun hutu da niyyar yakar musulmai wa akhdhi sa'ri man qutila minhum fi waqa'ati badr da kuma ɗaukar fansar waɗanda aka kashe musu a yakin badar shine akhdhu sa'ar ɗaukar fansa ana gani da kyau ko ɗaukar fansan waɗanda aka kashe musu a yakin badar domin yakin badar an kashe musu manya-manyan mutane to yanzu a yakin uhud sun yi to ɗaukar fansa ne wa kana adaduhum ma'aman khalafahum ma'aman halafahum salasata alafi rajulin kuma adadinsu ya kasance tare da waɗanda suka yi haɗin gwiwa da su su ne ma'anan man halafahu almuhalafa shi ne ku yi yarjejeniya ta za ku kama muna yaƙi shi ne muhalafa kenan shi ne man halafahu wanda suka yi yarjejeniya tare da su na kama musu yaƙi adadinsu salasata alafi rajulun mutum dubu uku ana gan da kyau suka hutu zuwa yaƙin Uhud daga cikin mushrikai fa kharaja ilaihim ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya fito zuwa gare shi gare su wa ma'ahu alf rajulin tare da manzon Allah akwai mutum dubu daya wa raja'a anhu fi tariqi Abdullah bin Ubay haka kuma suna a cikin hanyar za a ta yakin Abdullah bin Ubay sai ya komo ya fasa zuwa yakin bi salati mi'atin min ashabihi almunafiqina ya komo tare da mutum 300 daga cikin abokansa munafukai an gane da kyau an huta za a je yaki mutum musulmi dubu guda tare da su akwai munafukai yanzu akan hanya sai shi shugaban munafukan da ya ji labarin mutum dubu uku suka toce a yawan mutahiya a kashe mu ana gane da kyau ko yaba mutane tsoro munafukai yan uwansa Ɗari uku suka koma tare da shi yanzu su manzo Allah suna suke saura kenan Ɗari bakwai. Ɗari bakwai za su je su tunkari dubu nawa Dubu uku. walamma wasala rasulu sallallahu alaihi wasallama jabal uhud lokacin da manzon Allah ya isa a dutsen uhud amara 50 rajulan min ar-rumati ya umurci mutum 50 daga cikin ar-rumat ar-rumat sune masu halbi yan baka inji inji Hausawa sune ar-rumat ar-rumat daga ar-ramuyu ne kenan masu jiwa sai a ce musu ar-rumat mutum guda mufrad shi kuma shine arrami kenan sai ya umurci masu jiwa masu halbi yan baka masu meke suna kibiyoyi ya umurce su bit tahassuni fil jabal akan su tsaya akan duwatsu at-tahassun shine su labe akan duwatsu dan saboda in jama'ar kafirai sun zo na mushrikai su iya me su iya halbin su daga kan waɗannan duwatsu kenan sai manzon Allah ya umurci mutum hamsin da su labe a cikin dutse wani babban dutse na Uhud wanda ake yaƙi a wurinsa wa qala lahum sai ce masu la tatrukul jabal kada ku bar wannan dutse sawa'un in tasarna am kusirna ko mun ci nasara ko kuma an ci mu ana gane da kyau ko mun ci nasara ko ko da kun ga an ci mu ana cin mu nasara ana kashe mu a wata riwaya ce ko da kun ga ana muna daukar dauki daidai to kada ku sabko ku tsaya inda kuke thumma bada alqitalu bainal fariqain sannan sai yaki ya fara tsakanin jama'an nan guda biyu fan hazamal mushrikuna sai mushrikai in hazamu suka fadi ma'ana suka yi rishin nasara ana gane da kyau ko wakadan nasru yakunu lil muslimina nasara ta kusa ta kasance ga musulmai kenan abin da ya bada yanzu dai musulmai su ne za su ci nasara yakin bai ida ba dai ana cikin yi amma mushrikai sun fara gudu alama ta me ta an ci su da yaki laula anna al mutahassinina khalafu amra rasul sallallahu alaihi wasallam ba dan musulmai ba don waɗanda aka umurta da su tsaya a kan duwatsu ba sun saba umarnin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rakun jabala suka bar dutse washtagallu bin nahbi wasalbi suka shagaltu bin nahbi wasalbi annahab da asalb dukkanin shi ma'anar shi guda a hausance shi ne ma'anar kwasar ganima suka shagaltu da kwasar ganima hina ma ra'au intisarin musulmi na lokacin da suka ga cin nasarar musulmai ana gane da kyau ko kenan abinda ma da kinihi a nan musulmai sun kusa su ci yakin ba dan da masu halbin nan 'yan baka da aka ce ma kada su sabko bada kan dutse sabkowarsu da suka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai aka ci galaba ma'ana sai kogo ya juye da mujiya ana gane da kyau ko sai malai ce falamma ra'a Khalid ibn al-Walid al-Jabala lokacin da Khalid ibn al-Walid ya ga dutsi khaliyan min ar-rumati babu masu halbi ana gane da kyau ko ma'ana duk sun tafi wajen kwasar ganima ko da yake ba dukkan su bane akwai in tsiraru da suka tsaya shugabansu da wasu su wuce mutum biyar ba a tare da shi su ne suka tsaya to shi kuma khalid bin walid dama yana tare da wata runduna a bayan dutsen abinda ya hana mishi ya taho su ne masu halbin nan to ko da ya masu halbin sun tahiyar su ana gane da kyau ko shi kenan khalid walid sai ya zo wa hamala ala almuslimin min khalfihim sai ya kawo farmaki akan musulmai ta bayan su hamlatan shadida farmaki wanda yake mai tsanani hattan hazama aksaruhum har sai da mafi yawan musulman nan suka suka fadi ma'ana aka ci su da yaki ana gane da kyau ko as'ila tambayoyi limadha kharajat quraish fi ghazwati uhud me yasa quraishawa suka huta a yakin uhud dan daukar fansa ko na yakin badr kam kana adaduhum adadin su sunawa ne dubu adadin mushrikai dai ha yawa dubu uku kam adadu man kharaja ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam to mutun nawa adadin mutun nawa suka hita tare da manzon Allah yawa 700 da zaku ci dan su wadda ta lafa har wani min al-iraq mushrikai su wannan ba ko ma sun tsahimma aha ba su da wani amfani to wannan shi ne shi yasa ma Allah ya maida su da su da banza duk uwa su dai bimada amara rasulu ar-rumata mi manzo Allah ya umurci ɗan baka masu masu kibiyoyi su tsaya akan duwatsu kar su tai ko ina manin tasara fi hadiyar gazuwa wa ya ci nasara a wannan yakin ha mushrikai ko su suka ci nasara ma za hadasa ba'da tarkihimul jabal me ya faru bayan waɗannan ɗan bakacin sun bar dutse shine Abu Sufyan yani ya komo da wata runduna wadda suka far musu bayan su har sun aza takubban su suna ganin sun ci yaki na darasin da zamu doka a wannan gabar shine a sakamakon saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasara domin abin da ya jayo aka ci galabar musulmai a wannan yakin shine saba ma me umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wanda suke saba ma umarnin manzon Allah hannunsu mai sanda fitina za ta same su ko kuma azaba mai radadi ma'ana fitina a nan duniya in kana saba ma manzon Allah to zaka samu fitina a duniya in fitinar baka same ta a duniya ba to akwai azabun alim akwai azaba mai radadi a yana a lahira kenan wannan yake nuna muna mahuta ga musulmi shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa koyi da shi shi yasa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin kenan saba ma umunni da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana jayo fitina a tsakanin musulmai sai mu je darasi na gaba malam yace ad-darsu al-ashir darasi na goma ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد تبتور من ظن الله صلى الله عليه وسلم آيات أحد دمي أكوي متعنى سكي تقودو تو أنا زا أنونا من مزان الله يا تبتو دشيد وصحابي abin da kuma ya sa wasu suka yi ta gudu shine dan mushrikai sun yi kada yaɗawa shedan ya rika yaɗawa akan cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ƙa'ida ta yaƙi da an ce an kashe shugaba to kowa zai ce ƙafa mini ce ban baki ba kun baka da laifin komai inda an ce an kashe shugaba to ya halatta ko a musulunta ya halatta ku yi gudu ku tafi tsere ana gan da kyau ko sai in dai a yaƙin an ɓance in akwai in aka shugaba ka za to wani sai hawa to wani lokacin kuma da an kashe shugaba wancan to wani sai ya rike tuta to ko da aka ce aka yi ta yada an kashe manzo Allah suka ce wasu suka ce to mafi yawan mutane sai suka tai saura kuma suka ce in ma an kashe muhammad to mu zai sa mu tsaya a kashe mu yadda a kashe shi ba ana gane da shako wanda shi ne kenan na malin ya ce shaja'atuhu wa sabruhu nan za a muna bayanin jarumtar manzon Allah da haƙurin da ya yi shajju wacihi da kuma bayanin yadda aka kwashe masa huska kasru raba'iyatihi wa saniyatihi da kuma yadda aka karya masa haƙora na tsakiya da na gaba na gaba a jurhu wa jinatihi ji masa kuma da aka yi a wajen kumatu alwajina shine abin da yake sama na kumce misali nan sama shi ake ce ma alwajina kusan jimuwa nan jimuwa ce mai matukar haɗari ana ganin da kyau ko wanda shi ne kyau malam ya ce sabatar rasulu sallallahu alaihi wasallama fi ghazwati uhud manzon Allah ya tabbata a yakin uhud wa ma'ahu jama'atun min ashabihi tare da shi akwai wasu jama'a daga cikin sahabbansa minhum abubakar wa umar wa ali daga cikin su akwai abubakar da umar da ali wa qad asabahu alaihi salatu wassalam shada'idu azima kuma tsanani mai girma ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahammalaha bima a'tahu Allah min as-sabati was-sabr wanda ya jure wannan tsananin dan abin da Allah ya ba sa na tabbatuwa da kuma haƙuri falaqat aqbala alayhi ubay ibn khalaf domin ubay bin khalaf ɗaya daga cikin jarumai wanda suka shahara da ƙiyya da manzon Allah a mutanen makka ubay bin khalaf ya fuskanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuridu qatlahu yana son ya kashe manzon Allah fa akhadha alaihi salatu wassalamu alharbata sai manzon Allah ya dauki alharba shine mashi mimman kanu ma'ahu mashin wani da yake tare da shi wa darabahu darbatan sai manzon Allah ya jiwa masa wannan mashin ya bige sa da shi bugu kanat sababa halaki wanda wannan bugun da manzon Allah ya masa yi dalilin halakar sai dalilin mutuwarsa wa lam yaqtul alaihi salatu wassalamu ghayrahu tula hayatihi manzon Allah kuma a gaba ɗayan rayuwarsa bai kashe kowa ba in ba shi ba manzon Allah ya harci ya uka amma duk yakin da manzon Allah ya bai taba kashe wani mutum a hannunsa ba in ba wa ba ubangijin kana ba wai kuma manzon Allah bai yakin bane a yana yi to amma sahabbai ba su barin shi in ana a cikin yaki sai a shigo gaban shi duk wanda ya tinkaro ba a bari ya kawo wajen wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yakin Uhud kun san mafi yawancin mutanen da sun ware kaɗan ne to shi yasa har ubayyakin ya iya ya iya ya iya kusantowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan Allah bai bashi iko manzon Allah ya samu hallaka shi kenan da an tambaye ka wane ne mutumin da aka ce shi kadai ne manzon Allah shi kadai ne manzon Allah ya taba kashewa shine wa Ubay bin Khalaf Allah ya kara masa nauyin kasa ya ce wa waka alaihi salatu wassalam fi hufratin kuma manzan Allah ya fada a cikin wani rami ana a cikin yaƙi manzan Allah ya fada a wani rami wanda ramin mushrikai suka yi shi don saboda musulmai su fada to manzan Allah sai ya fada a ramin fajuri hatruku batahu sai gwiwominsa suka ji ciwo fadawa ramin da ya gwiwominsa suka jimu wa ugumiya alaihi kai har sai da manzan Allah ya some subhanallah ورماه بعض المشركين بحجر wani kuma daga cikin mushrikai ya jehi manzon Allah da hajar da dutse ma'ana katon dutse aka jeho zuwa ga manzon Allah fashajja wajhahu har sai da ya hoshe masa kai ya hoshe masa huska wa kusirat raba'iyatuhu wa saniyatahu wannan dutse sai da ya karya ma manzon Allah haƙoransa na tsakiya sune ruba'iyya haƙoran da suke nan sune ruba'iyya ba su kai gumki ba amma kun ba na gaba ba su ne na tsakiya su kuma saniya su ne haƙoran gaba ana gani da kyau ko to sai da haƙoran gaba na manzon Allah suka karye da kuma na tsakiya wa juri hatu wa jinatahu haka kuma ya ji ciwo a kan kumcinsa a saman kumcinsa wa usiba ashabuhu alladina kanu yudafi'una anhu bi jirahatin kathiratin aidan haka kuma aka samu wasu sahabbansa su ma waɗanda suke ba shi kariya aka ji musu da jimuwa wadda take mai yawa as'ila tambayoyi hal tabbatar rasulu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati uhud har manzon Allah ya tabbata a yakin uhud in ma kace na amma ka rige maki ma ni ba ma san me yasa yi wannan tambayar ba ma za asabahu fi hadhihi al-ghazwa me ya sami manzon Allah a wannan yakin jimuwa ko gwiwowi haƙura da kai subhanallah man aqbala alaihi yuridu qatlahu waye ya fuskanto gare shi yana son ya kashe shi ubayy bin khalaf dan ta'adda ma za hasala lahu ba'da zalika me ya samu ubayy kinnan za Allah ya kashe shi ko bima za usiba ashabuhu sahabban shi suma da me aka same su ma'ana dai suma an shi musu الدرس الحادي عشر درس da zamu doka a wannan gabar shine wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wanda ita in ta zo ba wanda suka jayo ta kawai ta shaha ba wannan fitinar ta a ci su yaki waye jayo ta wanda suka saba mi suka saba umarnin da manzon Allah ya musu amma su kadai musibar ta shaha gashin musibar har ta kai ga guda kwata-kwata ana gani da ke ku wannan shi ne haɗarin musiba shi yasa mutunan kirki a kodayaushe yana gudun mi yana gudun mi ta da fitina yana gudun fitina shi yasa malamai suke cewa alfitnatu na'ima la'ana Allahu man ayqadha ba hadisi bane ko da yake Allah an ta cika mana cewa hadisi ne hadisi mawdu'in hadisi ne irin wannan hadisin suna daga cikin mungunan malamai da wasu za su dora su ce magana manzo Allah ce wani malami ne faɗi wannan magana shi aka ce manzo Allah ya faɗa ma'ana fitina kwance take Allah ya tsine ma wanda yi ne wanda ya tara ta Hausa suna da karin magana suke cewa duk mai tunanin gobe baya ta da husuma duk mai tunanin gobe ba gobe ba wata gobe gobe ta ina alkiyama duk mai tunanin alkiyama baya ta da husuma domin in ka tada husuma Allah ɗaya san adadin da dalilin husumar da ka tara za su mi za su cutu kaga alhakinsu yana mi yana akan ka misali duk mutanen da aka kashe a yakin boko haram da kuma ake ci gaba da kashewa wa yana da kamasho a ciki wa yana da kamasho a ciki muhammadu yusuf ba ha muhammadu isu na mbaɗan siyasa a'a ko shi ma da yake akwai nashi kaso baki na da goro dai a barka na cikin gashin ta muna tare da su za ka su zo su sa mana anka addarsul hadi ashara darasi na goma sha ɗaya alƙatla ma'ana mutanen da aka kashe a wannan yakin wa kutila min almuslimina fi uhudin aktharu min sab'ina kuma an kashe a cikin musulmai a wannan yakin na Uhud fiye da mutum saba'in an gane da kyau ku wa min almushriki na talatatun wa ishiruna a mushrikai kuma mutum goma mutum ashirin ashirin da uku sun ɗaufan sa ko su ɗaufan sa ba a badar su ma mutum nawa kashe musu saba'in aka mutum saba'in to su ma sun kashe mutum saba'in وقد مثلت قريش بقتل المسلمين تمثيلا فظيعا كما قريشاوا sun yi tamsil abin da ake ma tamsil shine tsirewa sun tsire musulman da suka kashe tsirewa wadda take mummuna abin da ake yi da tsirewa shine a kashe mutum sai a cire masa wata gaba daga cikin gabobin jikinsa shine tamsil ana gani da kyau ko وقتل في هذه الغزوة في هذه الغزوة حمزة أم الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنكشي أولا ياكم حمزة دون هو ما أيتم من الله صلى الله عليه وسلم أسد الله زاكن الله غافله رجل اسمه وحشي wani mutum da ake ce ma wahshi shine ya waɗaɗe sa shi ne ma'anan gafalo ya waɗaɗe sa an san waɗaɗa ko shi ne kai baka san da mutum ba sai mutum ya riƙa bi ya mame ka ko ya mame sa ko ya waɗaɗe sa don ana cewa tun da shi hamza yana can yana kisa yana can yana ta hallaka mutane shi kuma wancan kawai shi abin da ya zo mission kin shi shi ne kawai ya mi ya kashe hamza har formation aka ba shi don saboda wannan labarin wannan alwahshikin akwai akwai wa'azi sosai a ciki wanda daga baya musulunta amma duk da musulunta dai ya gamu da kalubale za mu gani in muka zo a littafi na gaba da za mu sa bayan wannan littafi wa bakarat batnahu imra'atun wata mata kuma ta hushe cikin hamza wa akhadhat kabidahu litakulaha kuma ta dauki ta hudda zuciyarsa don saboda ta ci ta falakataha sai ta tattamna ta ta sa aka gasa mata ita tattamna sun ma'arsalata sai ta kasacinta ta hurzo ta ko da yake wannan malamai mu haƙiƙon sun ƙaryata wannan suna ganin wannan kuskure ne ana gan da kyau ko ma'ana magana mafi inganci cewa ta ci an ta ci zuciyar hamza wannan bai tabbata ba ana ganin da kyau ko to idan muka zo da a cikin littafin da zamu sa a gaba don shi akwai tahqiqi a cikin duk wata magana wadda ba tabbata ba asira zai nuna mana ita wa qad hazina alaihi rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya razana yayi bakin ciki na rasuwar Hamza wa amara bi dafni jami'i shuhada'i kuma ya umurci a turbude gaba ɗayan wanda suka yi shahada fi thiyabihim allati qutilu fiha a cikin kayan su wanda aka kashe su kenan wanda aka kashe a fage na yaƙi su ba a musu wanka ba a sa musu likawa ne manzo Allah yake za su tashi addamu launul law me da suna launul dami war rihu rihul misk za su tashi jinin su yana zuba amma kuma kamshi na almiski yake huta daga wannan shinin ana gane da kyau ko malam ya ce wa kad hazina alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam a walamma raja almuslimuna ila almadina lokacin da musulmai suka dawo madina sakhira bihim alyahudu walmunafiquna yahudawa da munafukai sun rika yin izgili ga musulmai wa qalu suka rika cewa li ikhwanihim ga yan uwansu munafukai suna ce ma yan uwansu law kanu indana da sun kasance a wajenmu mamatu da bu su mutu ba wa makutilu da kun ba a kashe su ba kun yi munafukai ku suka ce ai inda sun bi maganarmu mamatu wa makutilu da bu su mutu ba kuma da ba a kashe su ba a wata ayar sai Allah mai da musu da martani kullau kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim Allah ya ce ko da suna a gidansu waɗanda Allah ya kaddara za a kashe su ko da suna gidajensu sai sun baro gadajensu sun hutu a wannan yakin da za a kashe su ma'ana dai mutuwa mece ce dole ce in Allah ya kaddara sai an mutu a wuri kaza to a nan za a mutu ana gani da kyau ko wannan shi ne kenan to a irin wannan mutuwar abin alfahari ce ko da yake su munafukai ne shine wani mai hikima yake cewa وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل idan ya kasance kowanne mutum zai mutu to ai a kashe mutum da takobi a hanyar Allah shi yami shi yahi ana kayan da kyau ko wannan shine kuma haka shi kuma wani yake cewa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahidu ya ce in ma baka mutu da takobi ba in ma ba a kashe ka ba a wajen yaƙi za ka dai mutu ana gan da ke ku hanyar mutuwan ta bambanta amma dai mutuwar mece ce guda ana gan da ke ku to ka mutu a wajen yaƙi ai shi ya hijabanta shi ya sa abubakar ya kasance yana addu'ar kada ya mutu a bisa kan gadon shi ya mutu a mi a fagen yaƙi amma kuma da iyawar Allah kuma abubakar a bisa kan gadon shi ya rasu ana ganin da ke ku wannan shi ne kenan amma dai akwai ƙa'ida wanda kuma hadisi ne za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga nassin hadisin man man sa'ala Allah man sa'ala Allah man sa'ala Allah ash-shahadata duk wanda ya roki Allah da ya datar da shi da shahada to Allah ballagahu Allahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi to Allah zai ba sa matsayi na wanda suka yi shahada ko da ko a ce ya mutu a bisa kan me a bisa kan shahidarsa wannan hadisi dalili akan ka'idar an-niyyatu ablagu min al-amal niyya ta yi aiki muhimmanci ka kyautata niyyarka a koda yaushe a cikin komai da yardan Allah Allah zai baka wannan matsayin ka sa akan ka kana so ka haddace alqur'ani kai ta yi ko da baka haddace baka mutu Allah zai baka ranar ka haddace amma ba an kama hanya ba ka ce ba kana so ka haddace Qur'ani kuma makaranta ce kaga dama ana kan da kyau ko wanda shine kenan malam yace ad-darsu thani 10 asila ba makaranta asila ba ko mun ga har muka cira to abin da zamu fa'ida kam adadu qatla uhud nawa ne adadin wanda aka kashe uhud ماذا فعلت قريش بقتل المسلمين مي قريشاوا suka yi da wanda suka kashe man ashharu man qutila fi uhud waye mafi shahar wanda aka kashe a uhud shine wa hamza madha fu'ila bihi ba'da qatli me ake da shi bayan an kashe shi madha fa'ala ar-rasul bi shuhada'i me manzon Allah yayi da wanda aka kashe a wannan a wannan yakin wanda suka yi shahada ماذا قال اليهود والمنافقون بعد رجوع المسلمين الى المدينه me yahudawa da munafikai suka ce bayan musulmi sun dawo daga madina da suna tare da mu da ba ami ba da ba a kashe su ba darasi na gaba shine ad-darsu thani ashara darasi na goma sha biyu hawadith wasu abubuwa da suka abuku a wannan shekarar ta uku ta hijira fi sanati as-salisati min al-hijra a shekara ta uku ta hijira zawwaja ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam bintahu umm kulsum manzo Allah ya aurar da yarsa umm kulsum li Uthman ibn Affan ga Uthman dan Affan ba'da an matat Ruqayya indahu bayan Ruqayya ta mutu a wajensa ولهذا سمي ذا النورين دليل ونما aka sanya ma Usman zunnuraini ma'abuci haske guda biyu kenan Usman shi kadai ne wanda a tarihi ya auri diyar annabi diyan annabi guda guda biyu ana ganin da ko kenan ya auri diyarsa ta farko Zainab ta rasu sai manzon Allah ya aura masa dawa da Ummu Kulsum ana gane da ko kuma ummu kulsum kin ita ma da ta rasu sai manzon Allah ce da ina da wata diya ta uku da nami da na ƙara mishi in wani ne cewa zai a shi wani kalula a gare shi diyana da na bashi mutuwa suke yi ala gan da kyau ko ce horar kafa a gare shi ko da ke mace da ake cewa horar kafa ko wannan shi ne kenan wa fiha tazawwaja alaihi salatu wassalam hafsa kuma wannan jiyar ruqayya ita ce ta sabai jiyar matar sai take tasa bai samu tahiya yakin badar ba ana gani da ke ko na da kuma yakin uhud ma bai samu tahiya ba وفيها تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر بن الخطاب كما أولا شكرا لي من ظاء الله يا أولي حفصة إر عمر wa zainab binti khuzaima al-hilaliyya da zainab binti khuzaima al-hilaliyya kina a wannan shekarar manzo Allah ya auri matan su guda biyu Hafsa da wa da Zainab binti Khuzaima dan matan manzo Allah Zainab biyu ne to wannan ita ce ta farkon kuma dukkanin su dalilin auren su da manzo Allah ya mazan su aka kashe a wannan yakin na Uhud kun ga ashe auren manzo Allah dukkanin shi da ne don tausayawa ne وفيها ولد الحسن ابن علي كما أولا شكرا ني أكا أيه الحسن بن علي وفيها حرمت الخمر أولا شكرا أكا حرمت شنجيا تحريما قطعيا شان قبائيا لضررها في العقل والجسم دن شوتر ورطا جهانك لي دغنغر جيكي والمال دكما دوكيا أكوي محاضرة دمكي دوغن دوكي ana gan da kyau ko akan illar shaye-shaye mun yi bayani sosai akan yake da suna tarihi giya a larabawa da kuma yadda aka haramta ta da kuma kasancewa ta tana cutarwa ga abubuwa guda biyar da musulunci ya zo karewa addinu annafsu al'aqlu al'irdu almalu ana gan da kyau su ne guda biyar ko almalu dukkanin wa'annan abubuwan guda biyar shaye-shaye yana lalata wa'annan abubuwan dukkanin kowanne kuma ba da misali a ciki wa kanat ghayru muharramatin fi awwal al-islam a farkon musulunci giya ba a haramta ta ba thumma hurrimat tadrijan sai aka haramta ta daki daki ma'ana aka bi mataki mataki wajen haramta ta li mahabbati al-arab laha dan saboda laraba suna son ta wa su'ubati tarkiha da kuma wahalar da kuma wahalar barinta ana ganin da ke ku ma'ana don saboda larabawa giya a wajensu kamar ruwa ne lokaci guda yin aka ce za a haramta musu giya dalilin giya kawai za su iya barin me musulunci su kirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa a farkon musulunci ba a haramta ta ba sai da suka shiga musuluncin musuluncin ya ratsa su sannan aka me sannan aka haramta ta idan muka zo suratul baqara mai yiwa darasi na gaba karatu wajen tafsiri darasi na gaba ko na sama za mu dan kawo bayani a bisa kan yadda aka aka haramta ta da yardan Allah askila tambayoyi mata zawwajar rasulu sallallahu alaihi wasallam bintahu umma kulsum yaushe ne manzon Allah ya aurar da yarsa ummu kulsum shekara ta uku ko wa biman zawwajaha wa ya aura ma ita Usman biman tazawwaja rasulu sallallahu alaihi wasallam fi sanati as-salisa dawa manzon Allah ya aure a shekara ta uku zainab da wa da hafsa ko man wulida fi hadhihi sana wa aka aiwa a wannan shekara alhasan mata hurrimatil khamru liyoshi ne aka haramta giya a shekara ta uku dai hal kanat muharramatan qabla al-islam har ta kasance giya haramci kahin musulunci a kahin musulunci suna shan abursu na darasin da zamu ɗauka a wannan gabar shine ar-ra'fatu bil aramili ar-ra'fatu bil aramili al-aramil mufrad kinsa shine armala shine tausayin matayen da mazan suka rasu manzon Allah mafi yawan matansa dukkaninsu ya aure su ne bayan mazajin sun rasu don shi yasa dukkaninsu zawarawa ne Aisha ce kawai mi Aisha ce kawai mi budurwa to ina masu ikirarin cewa a ni ina ina ina aure ina yawan aure ne don saboda sunnan manzo Allah ce yawan aure kuma in ka bincika sai ga bai taba auren wata mata wadda aka bar ma marayu ba ba zan kun gane me nake ni ba ka ce kana son mata kana son aure don koyi da sunnan manzo Allah to me yasa baka dauko matar da aka mutu aka bar mata ƴaƴa sai dai budurwa ko kuma wadda take mai yancin garau garau ana gane da kyau ko yana da kyau mu yi kokari mu raya wannan sunnar an ce aure sunnar manzo Allah ce amma wannan sunnar an kaurace mata ha eh kishiyar shine an koma kishiyar dan uwa a cikin dangi ya mutu ya bar diya a rasa wanda zai aure wannan matar dan ya kula da ƴaƴan musamman ma in bai bar komi ba ana gane amma in ya bar wani abu wannan ma ni akwai wanda na gani ita da mijinta ya rasu nau'in mutane guda uku aka samu aka samu hamshakin ma hamshakin malami ya hoto neman aurenta aka samu hamshakin mai kuɗi ya huto neman aurenta aka samu ɗan sarauta ya huto neman aurenta kuma wallahi mijinta da ya rusu hamshakin mai kuɗi ne ya bar mata wuri ya bar mata wuri da wuri duka an bar mata amma ne da ƙarshe malam shi musu fintinkau don malam ya iya soyayya ala gaya da kyau wallahi malamin shi ya kasa su to in kai mai kuɗi ne dama tana da kuɗi in sarauta ce to ita mace mi za ta yi da sarauta amma malamtar ne ita ce ba kowa ke samun ta ba ko to wannan shine kenan malami ta aura da ƙarshe kuma sai ake ta zo ana ai ai dan tana da kuɗi ne ya aure ta kaza da kaza nace a yanzu inda mai kuɗi ne ya aure ta ba a ci dan saboda tana da kuɗi ne ko ba haka to to ai shi ma mai kuɗin zai iya auren ta dan kuɗin da me aka ce ko kana da kyawu ka ƙara da wanka ko kuma komai arzikin mutum bai ki ƙari ba komai yawan gulbi bai ki ƙari ba wannan shi ne kenan a takaice dai muraya wannan sunnar ya kasance yana daga cikin hadafinka ka samu wata mata wadda mijinta ya rasu da 'ya'ya ka aure ta don ka kula da me ka kula da 'ya'ya wanzu Allah su salama yake cewa as-sa'i 'alal armalati wal yatim kuntu ana wa huwa ka hataini fil janna dukkanin wanda yake kula da matar da mijinta ya rasu ya barta da 'ya'ya marayu yake kula da ita da 'ya'yanta marayu to ni da shi zan kasance kamar haka a aljanna darasi na gaba kulasa ce ku? kulasa to sanata salisa takaitawar abinda ya abuku a shekara ta nawa shekara ta uku malam ya ce hadasat fi sanata salisati ghazwatu ghatfana wa bahran ta faru a shekara ta uku na taɓin wa'azi akan wannan matsalar ana ganin da ke ku wata mata da ta saurari wannan wa'azin sai ta turo min da bokal ana ganin da ke ku malam wallahi ni ma na jima da mijina ya rasu amma don saboda irin abubuwan da kuka gai har yanzu ban samu wanda ya ce yana suna ba a taimaka min da addu'a kuma in an samu irin wanda suke abin ga a shirye nake ana gani da kyau ko dai na san abin da ake nufi ana gani da kyau ko tun da mun yi wa'azi kenan mun fara aikata ko to na ce mata dai to to insha Allah kuma Allah ya yi budi Allah ya kawo wanda ya dace ana gani da kyau ko Allah yana gani don ba hali ne da da hali to da za a yi wanda shi ne gina malam ya ce hadasat fi sanati salisa ta zazwatu gasfana wa bahrana ya faru a shekara ta uku yakin gasfan da bahran wa hamra al-asad wa lam yakun fil jami'i harbin kuma a gaba ɗayan su yaki bai faru ba وفيها حدثت غزوة أحد خرجت قريش مع حلفائها كما أولا شكار ياكي أهد يأكو وأن قريش واسوني تتارد مغويا باينس في ثلاثة آلاف رجل من العرب أتكين متون دري دبو أكو نلارباوا وجاءوا أحدا سكزوا أوجن دوس أحد للأخذ بثأر من قتل منهم في بدر dan ɗaukar fansar waɗanda aka kashe musu a yakin badar fa kharaja ilaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya wuta zuwa gare su fi alfin a cikin mutum dubu wa raja'a minhum Abdullah bin Ubay bi talata bi talatati mi'atin min al min al-munafiqin sai Abdullah bin Ubay ya komo da mutum 300 na munafikai thumma amara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rumata sai manzo Allah ya umurci masu me yake da suna halbi Allah ya fari ko aljabala kada su rabu da dutse wa bada alƙitalu yaƙi ya fara fan hazamal mushrikuna sai mushrikai suka me yake da suna suka hwaɗi a wannan yaƙin wa kada nasr yakunu lil muslimina yaƙi nasara ta kusa ta kasance ta musulmai laula annar rumata khalafu amran rasul sallallahu alaihi wasallam ba dan 'yan bakakin nan ba masu mahalbakin nan sun saba umarnin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fahamalat alaihim khailil mushrikina sai raƙumma dokuna na mushrikai suka kai musu farmaki daga baya fanhazama aksaruhum sai mafi yawan musulmai suka faɗi wastashhada minhum aksaru min saba'ina fiye da mutum saba'in suka yi shahada minhum hamzatu daga cikinsu akwai hamza amur rasuli dan uwan ma'aikin manzon Allah sallam wa arada ubay ibn khalaf an yaqtula rasul sallallahu alaihi wasallam ubay ibn khalaf kuma ya so ya kashe manzon Allah fa darabahu rasul sai manzon Allah ya bige sa bi harbatin da wani mashi kana sababa halaki wanda ya kare dalilin halakarsa wa lam yaqtul ghayruhu kuma manzon Allah bai kashe kowa ba in ba shi ba وجرحت ركبتا الرسول صلى الله عليه وسلم كما غيوين منزل الله سكا جيمو وشج وجهه aka fashe masa huska wa kusirat raba'iyatuhu aka karya masa haƙora na tsakiya wa saniyatahu da kuma haƙoran sabi na gaba wa jurihat wajnatahu kuma aka ji masa ga kumce wa usiba man sabata ma'ahu min ashabihi bi jirahatin kathira kuma aka jima wanda suka tabbata tare da shi da jimuwar take mai yawa daga cikin abin da ya faru da aka hushe ma manzon Allah huska jini yana zuba to an yi daidai a yakin an zo da Fatima suna daga cikin waɗanda suke kula da mara lafiya Fatima ita ta ruhu ta zo ta wanke ma manzon Allah huska Ali na zubo mata ruwa tana wanke ma manzon Allah huska ta samu tabarma tsohuwar tabarma aka kone ta tokar wannan tabarmar aka zuba a inda manzon Allah ya jimu jini kai tsaye kuma ya tsaya shi yasa Fatima ana sata daga cikin likitoci mata da ita da Asma bintu Umaysh wadda muka bani labarin ta a karatun sunan Abi Dawud suna daga cikin likitoci mata wa fi hadhihi sanati زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته أم كلثوم أولا شكرا ني منظر الله يا أورد إرث أم كلثوم يا أورد إتق عثمان بن عفان وفيها تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب كما أولا شكرا دي منظر الله يا أولي حفصة وزينب بنت خزيمة الهلالية ده زينب بنت خزيمة الهلالية وفيها ولد الحسن أولا شكرا أهي الحسن وحرمت الخمر aka kuma haramta giya tahriman qat'iyyan haramtawa ta gaba daya ina ji lokaci yayi ko annan ya kamata mu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah